في أسيرة الإمام كوب نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نعم.
muna magana akan ainihin sharɗan sallah ko mun zo ɓangaren inda mutum ya yi haɓo muka ce idan mutum ya yi haɓo akwai yanayin irin haɓon da za a ce kar ya yanke sallan ya fita ya je wanke jinin ya zo ya ɗaura akan abin da ya samu نعم.
in liman yake bi idan ya zo zai ɗaura akan ainihin abin da ya samu sannan idan dama akwai abin da ya tsere mar a baya sannan ya zo ya samu ainihin wani ɓangaren sallan haɓo ya zo mar ya fita garin wanke haɓan sai kuma aka ci gaba da wannan sallan wani abu ya tsere mar a wannan sallan ko ya zo ya samu ƙariken ko bai samu ba in ya zo ya tashi bayan liman ya yi sallama in ya tashi wanne zai fara yi tunda yanzu a nan kaba'i ya biyo shi da fari an bar shi wasu rafo'i yanzu ma kuma ga bina'i ya biyo shi saboda yanzu gashi na ya gama wanke haƙo zai zo ya gina sallarsa to yanzu wanne zai fara zai fara rama wancan ne da ya bar shi ko kuma sai ya gina wannan wanda ainihin ya barta bata gama ginuwa ba ya fita نعم.
shine yace fa in nijita ma lahu qada'un wa bina'un idan ramako da gini suka taru ga shi masu buki ƙaddamar bina'a ya gabatar da ginin misali ya zo an yi raka ɗaya ya samu raka na biyu da ya samu raka na biyun nan bayan an gama raka na biyu a raka na uku sai haɓo ya zo mar نعم.
ya fita wankewa kaga da mun ce duk raka'an da bata cika da sujaran ta biyu ba zai lissafa ta ba yanzu wannan raka'a na ukun kaga bata lissafi ya je garin wanke jinin ya dawo an gama wannan raka'a na ukun sai zo ya samu raka'a ta hudu نعم.
to yanzu da ya samu raka'a ta hudu nan aka gama in liman yayi sallama yanzu wanne zai fara yi kaga can raka'a ɗaya ta bar shi nan kuma ga raka'a ɗaya garin wanke haƙo to kaddamar bina'a yanzu ya fara wannan raka'ar ta gini din nan yanzu sai ka raka ɗaya fatiya kaɗai ya zauna ya yi tahiya yanzu ya gama ainihin gini sannan kuma sai ya sake tashi sai ya ramu wancan raka shi da fatiya da shi ba نعم.
shi ne ce ƙaddamar bina sannan ya zo wajen gabatarwan wajalasa fi akhiratil imami zai zauna fa a ta ƙarshen liman walau lam takun saniyatahu ko da ba ita ce ta biyun shi ba wa fi saniyatihi kuma zai zauna a ta biyun shi mushkila yanzu misali mutum ne ya samu raka'a ɗaya نعم.
da ya samu raka'a ɗaya sai haɓo ya zo mar نعم.
da haɓo ya zo mar ya fita garin wanke haɓo sai aka gama sallah نعم.
ya zo raka'a ɗaya ta kuɓuce mar ya samu raka'a ta biyu نعم.
da ya fita wanke haɓo sai aka gama sallah ya zo ba mun ce ƙaddamar bina'a ba نعم.
to yanzu idan ya zo kaga mun ce gabatar da bina'i مم.
zai yi fatiha kaɗai ba sura ko نعم.
yanzu ya yi fatiha kaɗai ɗin nan ba sura ai wannan fatiha kaɗai ba sura ɗin ta uku limanci a jerin sallan liman amma shi ta biyun shi ce tun daga raka ɗaya ya samu نعم.
to yanzu zai zauna a wannan ta biyun
وما ليس في الفاتحة كل ذي باسورة.
fatiha kawai dama ai bina'i zai wancan mai sura ai kaza'i ce نعم.
in yayi fatiha kadai yayi fatiha yayi yayi ruku ya dago yayi sujada biyu kaga shi ya samu raka'a biyu kenan a sallar sa amma kuma in ka lura ita uku liman ce wannan to dole ya zauna a gane نعم.
zai zauna a nan yayi tahiya نعم.
sannan kuma idan ya tashi zai kawo fatiha kadai in yayi ruku ya dago kaga shi ta uku shi ce ko to amma ita ce ta ƙarshen liman ita ce sallar ta ƙarshen liman nan ma zai zauna saboda darajanta ainihin ƙarshen sallar liman idan ya zauna ya gama tahiyya yanzu ne liman ya sallame shi aka gama نعم.
sai ya tashi kuma sai ya ramo wancan raka'an shi ta yi fatiha da sura نعم.
sai ya yi ruku ya dago ya yi sujada nan kuma dole ne ma dama a zauna tun da an gama sallah eh zama hudu eh zama hudu da liman ma lokacin da ya samu raka'a ta biyu ya samu ai zama aka yi shi suke ce ummul julusa suke ce masa eh a matsala na fiqhu in ka ji an ce sallah ummul julusa wannan ita ce ummul julusa gaba ɗaya rako'in zamani ya zo ya samu raka ta biyu da liman sun yi tahiya a ta uku haƙo ya zo mar idan ya je wanke haƙo ya zo an gama sallah idan ya ɗaura wannan ta- ta ta- ta uku to shi a wajen shi ta biyu ce dole ya zauna ta biyu ce idan ya gama zaman ya ɗago yana ɗaura wannan sai wuce ta ƙarshen liman ce dole ya zauna takrimar limami ne idan ya gama kuma za mu ce tashi ka ramo in ya ramo ko sallah ta kare dole ka zauna shi ne ya ce waje da tafi a kiratin imami walau lam takun sani ya tahu ko kaga a kiratin imam ai ta uku shi ko sannan wa fi sani ya tihi Na'am.
dole ya zauna a ta biyan shi wannan raka ɗin da ya ɗauro
na shi ne ya tashbi ya ce kaman adrakal wustayaini na kaman mutumin da ya riski raka'a biyun tsakiya mun gane shi ya zo an yi raka'a ɗaya na sai ya riski biyun tsakiya ya riski ta raka'a ta biyu aka zauna aka yi tayya da shi aka tashi aka yi raka'a ta uku lafiya da shi a raka'a ta hudu haƙo ya zo mar ya je wanke haƙon sai aka gama wannan raka'a ta hudun sai ya dawo kaga shi rakawoyi biyun tsakiya ya samu to yanzu kaddamar bina sai ya kawo fatiha kadai yana gamawa kaga shi wannan raka'ar ta ukun shi ce amma kuma ta hudun liman ce dole ya zauna ya tayya in ya gama tayya kuma sai ya tashi sai ya ramu wancan raka'ar shi sai ya zauna ya tayya ya sallama na wannan wanda ya riski biyun tsakiya ke aha au ihdahuma ko wanda ya riski ɗayan ɗayan wannan biyun tsakiyan kamar misalin mu na ɗazu ya riski raka'a ta biyu a ta uku haƙo ya zo mar ya je wankewa aka gama to yanzu in ya zo shine zai umurci nusa na
aha wasattirin aurati wannan kuma suna ce mata wanda ya riski ɗayan biyu a wanda ya riski biyun tsakiya ana ce mishi ummul janahaini ma'anar ummul janahaini ya zo ya riski biyun tsakiyar nan biyun tsakiyar nan bi- raka'a ta biyu fatiha da sura ake yi ko na ya zo ya samu fatiha da sura sannan aka yi ta uku da shi fatiha kadai da ya tashi ya je zai wanke haɓo ya dawo an gama ta hudu in ya zo bina'i zai yi zai yi fatiha kadai sannan in ya gama sai ya tashi ya kuma fatiha da sura kaga ummul janahaini ya sa me sura me sura fuka fuki eh fatiha fatiha a tsakiya shine ummul janahaini
Domin gwamnati za umar butun.
ah ummul ne Butun. Butun.
ah wanne ne ummul butun Wanda za a sa tsakiya wani akwai wani wani matsalar da suna cewa wai umar butun ne.
eh to wannan wanda za a sa fatiha fatiha fatiha fatiha da sura a tsakiya duk wato misali ɗin kana karanta su suna da yawa wannan kawai kamar ya ɗin yanko ne a kawo ƙwarai kuwa Aha, akwai makaluba ma ai akwai makaluba wanda za ka ga wannan ita kuma fatiha fatiha sun zo a farko fatiha da sura sun zo a ƙarshe maimakon fatiha da sura sun zo a farko fatiha fatiha a ƙarshe sai ka ga wani hukunci kuma ya zo ya juya fatiha su ne a farko fatiha kadai fatiha da sura a ƙarshe suna ce masa makaluba wannan kaddamar bina din ne yake eh duk dai irin wannan ne duk wannan bin wa'annan ainihin ka'idojin su ne suke kawo wa'ancan abu aha yake ne wasatir aurati almugallazati suturci al'aura mugallaza shi ma in kaddara idan ya samu iko wajibi ne ko kuma mu ce sharaɗi ne mutum ya suturci al'aura mugallaza za mu ji me mugallazan a gaba na wa in bi aratin koda da kayan ado koda da kayan aro ne shi ba shi da sutura amma akwai wanda zai ba shi aron yayi sallah to wajibi in yayi sallah bai karbi na aron ba ba shi da sallah au najisin koda da tufafi mai najasa ne dole ya rufe al'auran shi da sallah Na'am.
au haririn koda alhariri ne amma wa huwa muqaddamun shi alhariri shi ne abin gabatarwa aka ce mutum ba shi da kaya sai alhariri sai mai najasa to yanzu ya gabatar da alharirin akan mai najasa wahiyar min rajulin to ita al'aura mugallaza in a jikin namiji ne a sau'atani su ne ainihin wa'annan al'auran nashi guda biyu zakarin shi da duburan shi su ne kaɗai mugallaza kaga mu ce sallah da bance sai mu ce sallan shi yayi wa min amatin idan kuma baiwa ce wa in bi sha'ibatin koda tana da cuɗanyen bauta ne ma'ana koda tana da cuɗanyen yanci an yanta sashin ta ko mutakul ajali da sauransu bi sha'ibati wuriyatin kenan ba tana da cuɗanyen yanci to huma wa'annan gabanta da bayanta din ma'al aliyatayn tare da duwawunta su ne ainihin al'aula mugallaza in je ta rufe daga ainihin duwawunta da gabanta da bayanta a rufe in ta yi sallah za mu ce ta yi sallah ta rufe al'aura mugallaza na'am aha wa min hurratin idan kuma ya ce ba baiwa ba kuma mace ce ba namiji ba ma a dasadra wal atrafa abin da ya walice ainihin kirjinta na'am wal atrafa da kuma gyaffunta shine hannaye da kafafuwa da kai Mm.
a gane Na'am.
ma'ana ita ma daga ainihin cibiya zuwa gwiwa gaba ɗaya Na'am.
al'aura ne mugallaza a wajenta Na'am.
amma banda kirji banda hannaye banda kai da kafafuwa na'am wa adamu sabbi wa adal li sadriha wa adrabiha bi waqatin Na'am.
saboda haka idan ya ba baiwa ba sai sallah kirjinta a buɗe na'am kafafuwanta da hannayenta da kanta a buɗe to ta Na'am.
sake sallan akwai sauran lokaci na'am wannan ka kashfi amatin fatizan kaman baiwa ce ta yaye cinyanta dama amin ce baiwa mugallaza shine duwawu da gabanta da bayanta ba to sai ya sai sallah ta rufe wannan gurin amma cinyanta a buɗe to ita ma ta sake sallan akwai sauran lokaci na'am ehe aurajulin an aw rajulin aliyatan Na'am.
ko kuma namiji ya bude duwawu ai mun ce namiji shi kuma iya zakarinsa da ainihin duburan shi shine kadai al'aura mugallar shi kuma sai yayi sallah duwawun shi a buɗe Na'am.
kawai yayi sallah da fan fan din ne ya rufe bayan da gaba amma har duwawun shi a buɗe Na'am.
to yanzu shi kuma shi ma in akwai sauran lokaci ya sake sallah na'am aw ba'da zalika ko kuma sashin wannan abubuwan da muka faɗa ita baiwa ta bude wani sashin cinyanta Na'am.
ko kuma ita ya ta bude wani sashin kirjinta ko kanta ko Na'am.
kuma shi da shi namiji din ya bude wani sashin duwawun shi to duka dai zai sake sallah akwai sauran lokaci na'am in lokaci ya wuce sallan shi yayi na'am
wani jibar ta turuha to kaga yanzu a nan kaga namiji mun ce daga cibiya zuwa gwiwa ko Na'am.
to wannan in ya rufe ya rufe al'aura mugallazi da mukaffafi gaba daya na'am iya al'aura mugallazi wanda za a ce idan mutum ya yi sallah bai rufe wannan gurin ba sallan shi ya ɓaci in namiji ne sai dai ya yi sallah tsirara amma in dai ba tsirara ya yi sallah ba in dai ya rufe gaban shi ya rufe bayan shi ko duwawun shi suna waje kawai iyakar ta adadi wakati ne in akwai sauran lokaci ya sake sallah in ba sauran lokaci sallan shi yayi Kwarai.
na'am amma yanzu sai ka ji ana ta rikici ko jiya ma na da tafiyan nan wani ya bai same ni ka bari ana sallah ana ta in wane ya shiga ba a jin shi in wane wane bai sa hula wane bai kalaga wai ka ji wai akan hula ba za bi mutum sallah ba eh wane kuma wai in yayi ruku wai yana sallah da kayan aiki yana bakaneza ne ko me yana sallah da kayan aiki wai yayi ruku ko ana dan ganin bayan shi ne eh wai rigar wai karama ce wanda yayi ruku eh wai za a dan ga eh wai wannan wai shine wai abin da har zai sa ba za bi mutum sallah ba saboda Allah a gani shi kanshi inda za a rufe din ma na wajibin wanda har sallah za ta bacin gari a gani to ina da yanzu misali mutum ya zo da gajeren wando gwiwansa a waje ka ga wannan in babu a wadace kenan wasu ba za su yi shi ba a gani akwai alƙali ayi wa kan wallar da har har na tsawon kwa waya eh na san shi ai baban sa malami ne har zaka baban yana yana yana ba da tafi amma ni shi son kula fi Eh.
yanzu shi ne babban almajira eh to kulli yana wa alƙali na fada kan sa irin ƙananan kayan nan eh haka ne to lokacin da aka zo bude masallaci ya gura salin nan yawa kwamfutan da aka yi a tashi wata nan eh ya ga laraba wannan mutum ya zo a zanzare ya ah ta ba shi wanda wanda ya yi ayoyi.
limancin ma ku za a dandare yake ba eh eh limancin ma ba wanda ya sannan gani kai kan yi ka sa duka
to amma ai ba mutunci yayi ai mu din al'adar mu ne mutunci ne ka samun yankayen amma dai kam gaskiya bai kai ga abin da har za a zo ana complain akan sallah akan wayi suturce wasu gurare ba na'am yace wani duba saturuha na'am an so suturce al'aura mugallaza din bi kalwatin a wofince mutum ko shi kadai ne kar ya bar al'auran shi mugallaza buɗe na'am
wani ummi waladin wata jiratin satur wajibin hakanan an so ga umul walada da yarinya karama su Na'am.
suturce inda suturce shi yake zama wajibi alal hurrati a bisa ya ba baiwa ba na'am wa adata litarkihi bi waqatin Na'am.
umul walada da yarinya karama din su sake sallah in sun bar rufe al'auran da ya wajaba akan ya mace na'am bi wakacin su ma in akwai sauran sallah in ba sauran lokacin sallah sai mu ce sallan su yayi na'am ka musallin bi haririn kamar mutumin da ya sallah da alhariri shi ma akwai sauran lokaci ya sake sallah na'am wa ajizin sallah makashufan da wanda ya gajiya bai samu tufafi ba yi sallah makashufan yana yaye ma'ana tsirara ya yi sallah shi ma in ya samu tufafi da sauran lokaci ya sake sallah na'am to wannan kenan al'aura wajen sallah kenan ba Na'am.
wa auratu rajuli al'auran namiji wal amati da baiwa wa indi sha'ibatin ko da suna da cuɗanye na yanci wal hurratu da kuma iyama imra'atin tare da tare da iyamace ma baina surratin wa rukubatin tsakanin cibiya zuwa gwiwa ne yanzu namiji ko tsakanin shi da wani ya rufe cibiya zuwa gwiwa kowa ya gan shi ba shi ne haka nan idan ainihin baiwa ce ko da tana da cuɗanye na yanci idan ta rufe cibiya zuwa gwiwa shikenan ta rufe al'aura haka idan ya ce ma mace in tana tare da mata ɗan uwanta ne na'am to cibiya zuwa gwiwa shine iya inda ya waje ba ta rufe wanda kin zo Saudi eh wanda kin dama kirjinta komai a wajen ma mata fa ɗan uwanta banda namiji kwata-kwata na'am
aha shine yake walhurratu ma imra'atin na'am ma baina surratin wa rukubatin na'am to ma ajnabiyin idan kuma mace ce tare da wani bare ba dan uwanta ba muharrami ba ba mijinta ba fa na'am ghairul waji wal kaffaini banda fuska da tafin hannu ko ina al'aura ne dole ta rufe na'am wa yajibu satruha bis salati aidan kuma wajibi ne suturce wannan guraren bis salati a sallah aidan kuma dai na'am wa ma muharramin hakanan mace tare da muharraminta na'am ghairul waji wal atraf banda fuska da ainihin atraf ɗinta atraf su ne kai da hannaye da kafafuwa Na'am.
banda wa'annan guraren sauran jikinta gaba ɗaya al'aura ne da kasancewa muharraminta ne an yadda ga hannayenta da kanta da kafafuwanta na'am Aha, amma an ajnabi ne wannan gurare ma bai halatta ya gani ba na'am wajara min ajnabiyyin ma yarahu min maharamihi Mm.
wajara ita mace tana da daman ta gani min ajnabiyin daga wani bare wanda ba dan uwanta ba ba dangin iya ba na baba ba ainihin auratayya ba komai ta- za ta iya ganin ma ya rahu min maharamihi abin da shi namijin zai gani daga muharramarsa ba mun ce namiji zai iya ganin ainihin adraf ba yawa zai iya ganin kanta zai iya ganin hannayenta zai iya ganin kafafuwanta to ita ma mace za ta iya ganin na namiji namiji bare wanda ba dangantaka na'am aha Wannan- wa min al-maharami idan kuma muharraminta ne na'am kan rajuli ma'a mislihi kamar namiji ne tare da kwatankwacin shi yanzu muharraminta ne kaninta ne ko yayanta ko babanta za in ya rike daga cibiya zuwa gwiwa za ta iya ganin ko ina a cikin shi na'am
aha wa Wa kuriya li rajulin an karanta ga namiji na'am kashfi katifin ya yaye kafadan shi in ya zo sallah au jambin ko ya yaye ainihin wani gefensa haka yanzu misali namiji ya yi sallah ya funsa a buɗe haka ko kuma kafadan shi a buɗe ya yi sallah wannan makaruhi ne na'am na'am kata shimiri zaidin kamar zage geza saboda sallah yana da ainihin gezan shi kamar irin gefen rigan shi din na haka ya daddaki ya ke zazzage su haka ya daddan farasu saboda sallah makaruhi ne
geza eh geza kamar irin me ake cewa geza ne kamar gefen riga haka in kamar mayafi ne da can da yake mayafi suke rufawa za a ga ta nan gefen akwai ɗan irin abubuwa kamar baza da ake yi ta nan ma akwai baza to irin wannan idan mutum ya yafa shi haka ya za a ga ya sauka kasa ko to in ya zo sallah ma ya bar shi haka nan kar dalilin sallah ya ce zai zazzage shi ko ya daddaune shi ko ya wani abu haka na'am kamar jarabin jimakin yau gashi nan ma yi wa kafi ne na'am wa karfi kummin da kame hannun riga kamar yanzu misali mutum yana da riga ya zo zai yi sallah ko zai yi sujjara ko na bai ce zai tattara rigan ko ya har hada su sannan ya sujjara duk makaruni na'am au sha'ari aw sha'arin ko kuma gashi mutum yana da gashi in ya zo yin sujjara wai gashi yana taba kasa ya kakkame ya daure yi salatin saboda sallah shine makaruni amma tun da fari ka riga ka kakkame ne lokacin sallah ya zaka yi sallah wannan ba makaruni bane amma ka zo dan sallan kar kayan ya taba kasa ko kuma kar kayan yayi kaza shi yasa kai ka kame shi dan sallah shine makaru na'am wasu kibalil qiblati haka nan fuskanta alqibla sharadi ne ma'a amnin amma fuskanta alqibla ne yana zama sharadi tare da aminci na'am idan mutum ya amince ana sallah a cikin zaman lafiya ne banda inda ake kirmitin yaki yadda in ka ce za ka kalli alqibla wani zai iya zuwa ta bayan ka wannan kallon alqibla ba sharadi bane na'am
wa kudratin da samun iko mutumin da ba shi da iko kamar mutumin da yake daure lokacin sallah yayi na'am zai yi sallan a haka nan to kuma sai ya zama a dauren baya fuskanta alƙibla to yanzu ba sharadi bane fuskanta alƙibla a wajen shi inda shi ba zai iya bane zai iya sallah din da ya samu kanshi na'am wani ya ainul ka'abati shi alƙibla din shine ainihin ɗakin ƙaban liman bi makka ta ga wanda yake garin makka ba fa wanda yake cikin harami ba wanda yake garin makka in dai kana cikin garin makka to dole ka fuskanci ainul ka'aba shi yasa ka ga yanzu ka shiga garin makka za ka duk unguwar da kai za ka an yi kibiya nan nan nan nan ko ina masallaci wani tanan wani tanan to wajibi ne dole sai an kalli ainul ka'aba tunda zai yiwu a kalle ta aha na'am
wajihatuha na'am hakanan jihar ainihin kaban da gairihi ga wanda ba a cikin garin maka yake ba duk mutum da yake nesa da garin maka ko amina yake Na'am.
to kawai ya kalli jihar da kabar take in aka ce yanzu a nan kaba tana wani bangare ya ce tana gabashi in ka kalli gabashi kenan ba mamaki da za a yaye hijabi kabar tana can kai kuma nan ka kalla santa sallar ka ta yi na'am yawwa ijtihadan yawwa kuma jihar kaba din mutum zai kalle ta ne ijtihadan na'am ta hanyar ijtihadi in amkana idan zai yi ijtihadin idan yana da ala na ijtihadi in to dole ya ijtihadi na'am wa illa idan ba shi da ala na ijtihadi to kallada zai ta kalidi zai samu wanda yake da ala na ijtihadin in ya ijtihadi ya nuna alqibla shi sai ya ta kalidi da wannan ijtihadin ya yi sallah na'am amma ko wala yuqallidu mujtahidun in dai mutum ya kai matsayin mujtahidi na'am to wala yuqallidu bi alati taqlidi ba wa in a'ama ko da makaho yanzu misali mutum ne mujtahidi ma nan mujtahidi ba ijtihadi a kaba ba wai dole sai mutum ya san kunun fannin hadisi fannin kaza kamar yadda ake cewa ijtihadi a fiqh ba shi bane kawai akwai a- akwai ainihin ala akwai adilla ko yanzu ma yanzu fulani na'am a ƙauye idan ka samu masu kiwo cikin dare za ka ji sun ce ma yanzu ina muke gari kaza ina yake ji a ce yana gabar sai su ce to yanzu gabashin sai su duba taurari kun ga tauraro kaza kaza na gabashi shine nan kawai sai a yi wurin za su iya gane gabar za su iya gane lokaci za su iya gane komai to wannan suna da adilla ko yanzu man ka duba akwai taurari da ake cewa adillatul kaba ko za ka gan su turaku guda hudu wanda duk inda kake in ka gan su tsayuwan su din ta hanyar kaba yake to duk mutumin da yake da wannan adillan mujtahidi ne bai halatta yayi takalidi da kowa ba ko za ki na masu tafiya cikin ruwa wasu sosai sosai suna cikin ruwa ma za a nuna maka inda alƙibla yake na'am kuma za ka za a ganta dukkan ruka sun sani gari ta tsarka ya su abu na kansa Ta- Tauraruwa- yawa tauraron a gari kaza eh, yake.
a gari kaza yake duk suna iya ganewa na'am yace kuma shi mujtahidi din wa in a'a ma ko makaho ne na'am to in magawo ne ya zai yi sai ya tambayi masu ido yanzu haka mujtahidi zai iya amfani da muƙallabi sai su haɗu na'am shi mujtahidi ne ya san ajilla kai din ba mujtahidi bane amma kana da ido yace yaro duba mana tauraro kaza kaza din ne yana daidai ina yana kaza kaza ba yana kaza to daidaita ne daidai kaza shi nan ne alƙibla su ce yi sallah na'am ƙwarai kuwa shi ne wa in a'ama illa mihraba illa mihraban limisirin shi ma na'am sai dai idan ya zo babban birni ya samu mihirabi na wannan birnin Na'am.
to yanzu a nan kan dole bar ijtihadin shi in ya saba da ijtihadin shi Na'am.
yanzu misali mutum ya zo kamar garin Maiduguri nan sai ya samu mihirabi da aka gina na masallatai ga inda suke fuskanta suna kallo shi kuma da ya buga ijtihadin sai nuna bar nan ne alƙibla to ba zai yi ba dole ya bi mihrabin wannan birnin ya yi sallah na'am shi yasa ya ce limisirin mirabin na birni Na'am.
kaga mafumi ko mirabi ne in dai ba na birni bane ba dole ka ba dole ka bi ijtihadin ka na'am wa da gairuhu to idan mutum ba mujtahidi bane sai ya takalidi amma takalidin ko zai yi da adilan arifan na'am zai yi da adili wanda ya sani Na'am.
amma idan shi ma mukalladi ne kai ma mukalladi to ya za a mukalladi ya rataye da mukalladi ba zai yiwu ba Na'am.
sai mujtahidi kuma arifi na'am a sai ajili arifi kai aw mihraban mutlaqan ko kuma idan mutum ba mujtahidi bane kawai yayi takalidi da mihrabi mutlaqan ko mihrabin birni ko na ƙauye yanzu misali kai ba mujtahidi bane kana buƙatar ka san ina ne alƙibla kai sallah kawai in dai ka ga masallaci ko musalla ko a ƙauye ko a jeji ko a gari inda aka sa inda liman zai tsaya daidai alƙibla kawai ka kalli nan kai sallah na'am amma idan mujtahidi ne ba zai marga haka ban a ƙauye fa in lam yajid to idan bai samu ba fa kwata-kwata bai samu masallaci ba ko bai samu arifin da zai tambaya ba na'am au ko kuma ta hanyar mujtahidin shi mujtahidin ne amma yau ya imauce ijtihadi ya ki fitar masa da ainihin daidai ko kuma ya ya ya kidime ya rasa inda ainihin zai yi to takhayyara na'am ya zaɓi jiha ɗaya kawai ya yi sallah shi muƙallabin da ya rasa ainihin arifi ko ya rasa masallaci ko mu ji taijin da ya imauce kawai in yi alwala ya tashi ya zaɓi jiha ɗaya kawai ya yi sallah shi kenan sallah shi tashi wannan ya ce ai au zama ya sa ta hayyara ko wanne ya ce au ta hayyara mujtahidin au ta hayyara ba ta kayyara ba ta hayyara ko ya sa ma da ana ga to ya sa wani kuma ina ganin ya sa a nan mu a ba farkon
yace au miraban mudlakan fa in lam yajid au ta hayyara mujtahidun ta kayyara na farkon ta hayyara ne yawwa ya faɗa au ta hayyara mujtahidun ta hayyara ne au ta hayyara mujtahidun shi mukallabi fa in lam yajid in bai samu ba au ko ko mujtahidin ne amma ta hayyara ya imauce to kowannen su ta hayyara sai ya zabi jiha ɗaya kawai ya sallar shi ta mahum
ya faɗa na ce wa badalan in khalafa amdan walau sadafa yace sallar mujtahidi ya baci in ya saba wa ijtihadin shi da gangan walau sadafa koda ya dace wai mujtahidi ne ya gama ijtihadin shi ya nuna mar nan ne alƙibla amma ya ga ai ga shehin mu nan ga yadda yake gani malam wani ma da yazo ga shi ma sai ya kalli nan sallar shi ta baci kuma walau sadafa koda koda shehin irin irin waliyan nan ne yace kai bari a nuna ma kaban aka yaye ga sai yace na mu ijtihadin ka zaka yi kai dai ba ijtihadin ka nan ya nuna ba ruwan mu da wannan kashafin ya rike nashi ka rike naka kwarai kuwa shi ne walau sadafa ko da ya dace duk gaskiyanan din ne in dai ba na ijiti ya ke nuna marwa shi kenan kaga yanzu a nan za ka kula da cewa ashe ana karrama ilimi Eh, ana karrama ilimi wannan ai takriman ne da ilimi in dai har da gaske ka kai mu ji ta yin to ka tare akan ijiti ya ka eh tun da dama an ce wanda yake yadi ko ya kuskure ma yana da lada na'am saboda haka ka tare akan ijiti ya ka na'am Aha.
wa in tabayyana khada'a min zalal wayan ta bayyana kadon Na.
idan ainihin kuskuren mutum ya bayyana bi salati yana cikin sallah sai kawai ya bayyana cewa bai fuskanci alƙibla ba na'am to yanzu kada albasirul munharifu sharadi biyu idan mutum ba makawo bane mai gani ne Na.
kuma almunharifu kasilan ya karkace mata sosai to yanzu anan kada ya yanke wannan sannan ya sake sabuwa kaga mafhumi idan makaho ne ko yamma yake kallo ya raka uku kawai sai dai ku juya shi kalli alƙibla ya karasa haka nan ko in basir din ne bai zo munharifin kasiran ba yana ganin amma dan karkacewan kaɗan ne kawai za ku ce dan karkata gefen hagu ko karkata gefen dama kaɗan ya karkata ya yi sai ya ci gaba da sallah na'am shine mun almunharifu kasiran ba Na'am.
wastaqbala gairuhu wani shi idan ba ba mai ido bane ko kuma bai karkace dewa ba to istaqbala kawai ya fuskanci alqiblan yayi sallah na'am wannan idan yana cikin sallan kenan Na'am.
wa ba da idan ku bayan ya gama sallan sannan sai aka ce ai bai fuskanci alqibla ba Na'am.
to a adal awwalu wancan na farkon ya sake sallah a gane kada albasirul munharifu kasiran ko Na'am.
shine na farko ba to ya sake ainihin sallah amma wani zakam ko da ainihin ba in ya riga ya gama sallah ba zai sake ba misali makaho ne ka ji mai sallah ko kuma mai idon ne amma karkace wanda ya bayawa yanzu wannan duka ba zai sake ba shi yasa ya ce a adal awwalu ai albasirul munharifu kasiran na'am bi wakacin shi ma ba zai sake yin akwai sauran lokaci ne kan nasi kamar da ya mance da alƙibla ya san da alƙibla amma yau da ya zo sai ya mance da ita kawai ya ɗauka nan ne bayan ya yi sallah ya tuna shi ma ya sake sallah na'am mu je ko ya yi sa idan sun fadu masu na fadu masu mun kare kusa ba eh to mu je Wajaza- wajaza nabulun ya halatta yin nabila gairu mu'akkadin ba mai ƙarfi ba fiha a cikin ɗakin ƙaba na'am wa fil hijri da kuma a cikin hijri isma'il na'am da ayyati jihatin in mutum a cikin dakin gaban zai yi sallah kowane jiha ya gani kawai ya yi sallah dama ita ake kallo ko yau kana cikin ta saboda ko ina ka kalla kai sallah na'am wa kuriya al muakkadatu an karhanta ainihin nafila mai karfi a cikin dakin gaba na'am wa muni al fardu an hana haramun ne yin sallan farilla a cikin dakin gaba na'am to amma wa adawu bi wakati idan mutum yayi sallan farilla a dakin kaba cikin dakin kaba ya sake sallan akwai sauran lokaci wabba dala ala zariya amma sallah ta bacin mutum yayi akan tsoron dakin kaba Na'am.
tunda yayi dakin ake kallo mutum kuma su yawo kan tsoron to ina ya kalla kage yayi sallah bai fuskanci alƙibla ba ba shi da sallah na'am kalmu arkadati kamar nafila kankarfa kamar irin su wutiri irin sallan idi aka hau kan tsoron ɗakin gaba aka yi babu ita sake wani musafirin safara kasirin matafiyi tafiyan da ya cancance kasaru yana da daman tana kulun ya yi nafila wa in bi wutirin ko da wutiri ne sau ba safarihi duk inda ainihin tafiyar tashi ta fuskanta ko gabar ko yamma ko kudu ko arewa amma da sharaɗin in rakiba dabbatan idan yana haye akan dabba kuma in ji akan dabba ne wa in bi mahamalin ko da yana kan ainihin haudaje ne irin mahamal abin da ake daurawa kamar daki akan dabba wanda mutum zai iya zama zai iya ainihin tarabbu a ciki na'am to idan ya zo yana sallah akan dabban yumiyu bi sujudi lil ardi na'am idan ya zo zai yi imani ne a sujada amma imanin ba zai yi akan dabban ba bil ardi a ƙasa zai yi idan ya zo zai yi sujada imani sai ya karkata ƙasa ya yi imanin a ƙasa
na'am la sabinatin amma ba zai yi yayi nafila ba zai yi yayi ima'i a cikin jirgin ruwa ba ma'ana a cikin jirgin ruwa ko sallar nafila ba zai yi yayi yana fuskantar wani waje ba Na'am.
ya zai fayyasta kabilu dole zai fuskanci alƙibla tun da jirgin ruwa fuskantar alƙibla ba matsala ba ne na'am wa jara ma'aha in amkana to sai a ce to ai jirgin zai iya yin kwana in yayi kwana yana fuskantar alƙibla kaga yayi kwana da shi ba to dara sai ya juyo ma'aha tare da ita kana kallon alƙibla tana yin kwana kai kuma sai ka juyo tana yi kana juyowa da haka za ka yi sallah na'am
in amkana amma bai dan juyawan yayyo na'am la fardun amma banda sallan farilla akan dabba ba zai yi ba wa Na'am.
in mustaqbilan ko da ya fuskanci alqibla Na'am.
misali kana tafiya lokacin azhar yayi kana da alwala kana kan dabban ka yana fuskanta alqibla ya wuce ba zai ba dole sai ka sauka inda ai ba zai kai ruku kai sujada akan ta ba illa lil iltihami sai dai inda za ka ji mun ce ya halatta mutum ya yi sallah akan dabba na farilla sai dai domin kirmitsin yaƙi ana cikin yaƙi ne lokacin sallah ya yi to mutum zai iya yin sallan shi akan dabba yana kan yaƙi na'am ɗaya kenan au kaufi saba'in ko a, au kaufi sabu'in ko ko tsoron zakoki tsoron namun dawa Na'am.
kana kan raƙumin ka duk dabbobin dawan suna tsoron raƙumin amma da za ka sauko ba za su barka ba to sai lokacin sallah ya kana kan raƙumin ka yi ka zauna akan raƙumin ka kai sallah inda saukowanka hatsari ne na'am
falaha to yanzu idan aka samu ɗaya daga cikin biyun nan ko kirmitsin yaƙi ɗin ko tsoron ainihin dabbobi namun dawa to mutum falaha sai ya daidaita dabban nashi zuwa ga alƙibla sannan ya yi sallah amma daidaita fa in amkana idan zai yiwu na'am amma idan a cikin kirmitsin yaƙin da ka tsaya ka ce za ka fuskanci alƙibla ma ba zai yiwu ba to yanzu ka yi sallan ka karan duk inda take gani na'am wa in amina idan mutum ya amintu na'am bayan ya yi sallan dama ai yanzu cikin rutsin yaƙi ko kuma ainihin namun dawaɗin tsoro ne za- zai ya sa zai sallah kan dabba ko to yanzu idan ya amintu bayan ya yi sallan a adal sa'ifu bi wakati na'am mai tsoron nan wanda tsoro ne ya sa ya yi sallah a kan dabba ya sake wannan sallah in akwai sauran lokaci sannan wa illa na uku wa illa likabakabin sai dai kuma domin laka shi ma zai yi mutum ya yi sallah akan dabban shi Na'am.
ko sallan farillan ne likabakabin idan ana cikin tabo wanda layu ikun nuzula bihi ba shi da daman sauka cikin wannan taban na'am dabbar tashi tana iya tafiya a cikin tabo kamar yana kan raƙumi ne ko kan giwa ko kan wani dabba wanda yana iya tafiya a cikin wannan taban amma shi tabbas ya san in ya ce zai sauka a wannan taban to nutsewa zai ba zai samu daman yin sallan ba kuma shi kanshi ma ba zai samu ainihin tsira daga wannan taban ba Na'am.
to yanzu a nan wa kaba kuruja lokaci muka ce to ya bari mana ya ta tafiya har ya fita a taban ya samu tudu ya yi sallah sai ya ce yana tsoron fitar lokaci to Na'am.
yanzu a nan ma an yadda ya yi sallah akan dabbar shi sannan sai na hudu wa illa limarabin sai kuma domin rashin lafiya idan mutum yana kan dabba lokacin sallan farilla yayi ba shi da lafiya to anan ma sai mun duba mun gani wayu addiha alaiha kal ardi sai aka ce an an saukar da shi kasan ma zai yi sallan kamar yana kan dabban ne ba zai iya yin sallah a tsaye ba kuma a imani zai yi sallah na'am to yanzu a nan sai mu ce ba lalle ne a saukar da shi ba don wahalarwa a bar shi akan dabban shi ne alwala ya yi sallan shi imai amma in dai har in an saukar da shi ƙasa akwai wani hali wanda zai iya yi wanda akan dabban ba zai yi ba yanzu dole a saukar da shi ƙasa kamar yanzu misali zai iya kai goshi ƙasa yi sujada in yana ƙasa amma akan dabba ba zai wuce wuce dole a saukar da shi wallazi yanbage fi haza al-ardu yace amma abin da ya kamata fi haza cikin wannan na ƙarshen Na'am.
shine mara lafiya shine al-ardu a sauke shi ya sallah ƙasa ko da ma zai yi sallan kamar na kan dabba
wajen da yake wuri ainihin kabati da wani eh a karatun kasar ainihin kaba ne idan kuntu da ha eh